أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ga kwana hukuncin kwana albaitu na hukuncin kwana filma filma kata a maka da yaliyar mina a dararen mina menene hukuncin wani ya ce shi zai kwana a maka da shi ya je aikin haji a dararen mina wato bayan an yi sallah ya ce shi a maka zai kwana ba a mina ba yadda ake nema daga gare cewa ya kwana to wannan can hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa a nafi'u ya ce sun ce da ni wato za'ama nan ba wai tana nufin riyawa ba ne wa tana nufin cewa ne kamar a tara rasuluka farba amali sun ce cewa sai da na umar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana aikan mazaje zuwa makka wato je duk mutumin da yake ya fito daga mina ya haura akaba to su turo shi ya komo daga gaban akaba ita akaba dutsen akaba karshen ne ne yake daga an haura shi an shiga makka to duk wanda yake ma zai sauka a nan wajen wato ya haura a kaba to sai na umar yana tura mutane su koro shi ya komo daga nan ciki wato ya komo daga cikin inda yake minaci ya bar inda yake wato makka ne da sai kenan kwana a makka ba daidai ba ne a jararen mina wakacin da wata ga wanda yake cikin aikin haji wanda ana sauraron ya kwana a mina ya sake kwana in ma da ta ajiyar bai kara kwana to kuma da ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nasiru ya karbo daga abdullahi umara cewa sai na malam da hadari ya ce ba daidai ba ne wani a cikin alhazai ya ce zai kwana dararen mina zai kwana daga gaban akaba wato ya huce can ya wajen maka to ba daidai ba ne dole ne ya kwana a mina a sai kenan wanda ya kwana a maka ko ko ya kwana a wani waje ba mina ba a wa'annan dararen to da alhaji alhali yana cikin aikin haji sai jini ya hau kansa sai jini ya hau kansa da zarurun wannan kwanan da ya waje mina kwana a minan kansa wajibi ne sai yasa ana dora shi da jini kuma Allah ta mun hadisi ya tabar da Imam Malik ya tabar da Shabi bin Urwata ya tabar da mahaifin sa Urwatu bin Zubair cewa Urwatu bin Zubair ya ce game da kwana a Makka jararen Mina cewa mutum ya komo Makka ya kwance sa alhali za shi ya jefa kashe gari kada kowa ya kwana sai ko Amina cewa dole ne a kwana Aminan kwanan nan ne na wajibi ne hukuncin jefan zuwa wasu wadda ta ma jefe ya kama daga imam malik cewa labari ya isa ma imam malik cewa sai na maramar hatsari ya kasance yana tsayawa yayin zuwa wasu guda biyu na farko kokofan ɗawaila tsayuwa doguwa yakan daɗe a tsaye a gindinsu wato bayan ya jefa sai tsaye addu'a ya daɗe yana addu'a har wanda yake tsaye ya kosa har a kosa ganin cewa ya tsawaita amma in yake fita karshe ita ce a gaba ta wannan baya tsayawa kenan sai ya gaggawa dawowa wallah ta ma hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nasu zuwa nan umara ya kasance yana tsayawa nan ga dutse zuwa sai biyu na farko a tsayuwa doguwa yana ta takabiri da Allah yana faɗin Allahu Akbar yana tasbihi ga Allah yana faɗin subhanallah yana yabo ga Allah alhamdulillah yana roƙon Allah amma ba a tsayawa nan ga dutsen akaba dutsen akaba idan yaje sai ta sai juyo وبدل كما حديث يا كبر كما مالك يا كبر كما شو لا لا مرة يا مكينا يكبر يا الذي يسدوسي kullama rama ja duk sanda ya jefa sai ya jefa da zakwa duk zakwa da zai jefa sai ya yi kabbara wai da za ta min hadisi ya karbo daga imam malik cewa ya ji sashen malamai suna cewa التي ترمى بها da zakwar da za a jefa da ita duk da wadda za a jefe zuwan wasu da ita misali hasal harfi kamar a tsakuwar da ake harbi da ita kamar tsakuwar da ake harbin ba tsufa da ita قال مالك imam malik ya ce وأفضل من ذلك dalilan a ce ta fata girma ɗan kaɗan عدو إليه ya fi ƙayatar da ni ni na son a ce ta ɗan tara haka kaɗan نعم حدثني wani lantarki hadisi ya karbo daga imam malik عن نافع ya karbo daga nafi'u بن عبد الله cewa lamin umara ya tsince na cewa من ضرب الله الشمس wanda rana ta faɗi gare shi a tsakiyar kwanukan yanyana yanyanan nama ومن alhali yana mina لا ينفرن kada ya ce zai fito حتى يمي الجمار sai ya jefe duba zuwa sunan guda uku a kashe gari sharaɗin yin ta'ajjiri wato wanda yake son yin ta'ajjiri shine jifa ini biyu kawai ya baro mina ya gama aikin hajji sarai ba abin da ya saura a kansa to shi ne ya zamo ya bar mina kafin a ce rana ta faɗi amma wanda ya zama sa mina har sai da rana ta faɗi to dole ne kuma ya kwana sannan ya jifa kashe garin
حدثني عن
Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik عبد الرحمن ya karbo daga Abdul- Abdurrahman bin Qasim بن ya karbo daga mahaifinsa أن الناس cewa mutane كانوا إذا رموا الجمار sun kasance idan suka je kuduwar wasu sai su dinga tafiyar su wasu suna nan wasu suna nan wato da kafa suke tafiya da can ba a san aje wajen jifa da akan dabba ba farkon wanda ya je wajen akan dabba ya ce shi akan dabba zai jifa shi ne sai na ma'a sun mare su fiya وبدل من حديث يا كربو daga Imam Malik cewa ya tambaya da Rama da Qasim daga ina ma ya tsunsa Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq ɗaya daga cikin fuqaha sab'atu na Madina ya kasance yana jefan dutsen akaba yace ta yassara duk ta inda ya sauwaka gare shi baya ayyana wani waje ya ce daga nan ne zai jefa inda duk waje ya ce masa sauki to daga nan yake jefa ya ya ce an tambayi Imam Malik a jifa daga yaro karami ko mara lafiya yake imam malik yace kware yaro karami wanda ba zai iya jifa ba waliyan sa ko kinin sa sai masa jifa haka nan wanda yake cikin halin rashin lafiya ba zai iya zuwa jifa ba to shi ma sai ya wakilta wanda ya je ya masa jifa shi wanda yake mara lafiyar ya kirdadu lokacin da za a yi harbin daga gare shi ya dinga cewa Allahu akbar alhali yana inda yake yana inda ya sauka kuma wajibi ne ya bada hadaya cewa bai je ya jifa da kansa ba ya ce ya wajabta masa hadaya a ce mutum ya je shi da kansa ya jifa wajibi ne. yin jifa kansa wajibi ne ko mutum a ce ya je da kansa ya jifa shi ma kuma wani wajibin ne ya sa kowane a ciki bai samu ba sai a ce a bada hadaya idan shi mara lafiyan ya samu lafiya a kwanukan yanyanan nama kafin a gama zaman mina sai ya jefar wanda aka yi masa wato sai ya sake wannan da aka yi masa amma kuma tare da haka dai duk zai ba da wannan hadaya hadaya nan dai ba ta sarai ba daga kansa imam malik ya ce "Mhm, kuma irin wannan kan mutum mutu ya tun ma ya bari duka ba dai hadaya sai wace za su zama a kansa ya ce to ba za ya bari in ya so ya hadaya ɗaya a ce bai je ya yi jifan ba gaba ɗaya bai wakilta wani ba kaga hadaya dai sai ce za a ce ta waje ba a kansa in ma kuma ya ce ya wakilta wani dai hadaya dai tana nan a kansa ya ce to ai ya bari mamani ya so shi ya huta a ba ka za da shari'a yake ba in akwai wanda zai wakilta din ya ce ya ji wakiltawa ya yi laifi ko ya ba da hadayar ba ta wadatar ba amma in ya wakilta din aka yi masa jefa sannan ya ba da hadayar to wannan bai laifi ba ya ya zama ya yi komai nasa daidai yadda aka ce ya yi to imam malik yake ba ni ganin cewa wanda yake zai jefi zuwa wasu ko ku zai sa yi tsakanin safa da marwa
alhali jifan nan bai da alwala ko ya sa nan bai da alwala ba ni ganin i'adatan a ce sai ya sake ashe ba sharadin ingancin jifan a ce mutum yana da tsarki ba a iya jifa ko da ba a cikin tsarki haka nan kuma a iya yin sa'ayi ko da ba alwala to
sai dai ba daidai ba ne mutum ya gangan ya ce zai yi ba alwala ba daidai ba ne yana da kyau ya alwala ko da ne ko ya ba alwala ba a cewa ya sake وحدثني عن wannan مالك sai ma sai ya karbo da jannan nan عن نافع ya karbo da nasu أن عبد الله بن cewa عمر dan umara كان يقول ya tsince da cewa لا ترمى الجمار في الأيام ba الثلاثة daidai ba ne a ce za a je kuduwar wasu a yi ne uku da suke bayan sallah حتى تزول sai الشمس rana ta karkata daga kwanciya wata jifan yana farawa ne daga zawali kuma daga nan haƙi zuwa goro ne.
الرخصة في في- في رمي الجمار Rauƙoyin kenan da ya zo a game da jifan zuwa wasu a haƙin wasu mutane. Akwai wasu mutane da su aka yi musu wani nau'i na rungwame a wajen jifa.
نعم. حدثني يحيى عن مالك Hadisi ya kama da Imam Malik عن عبد الله بن أبي بكر بن عازم عن أبيه ya kama da mahaifinsa shi ne abin makarin na hannu.
أن أبا البداه بن عاصم بن أبي A cikin Allah na abin makarin na hannu ɗin hadisansa manfu'ai musnadai a cikin muwaɗa guda ishirin da shida ne. Guda ishirin da shida ne. yau fati hijira ta ɗari da talatin a lokacin da wasu yau ma ne suke kira amma su kaɗan suka ce yau fati hijira ta ɗari da talatin da biyar yau wato cewa abin da da shi ɗan asin نعم بن أبي أخبره عن أبيه wato abubakar al'adu labari daga mahaifinsa shi ne asin na addini أن رسول الله صلى الله عليه sahabi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama حسى ya لرعاء yi wani da الرجل masu kiwon drakuma في البيتوتة a cikin su kwana خارجين عن alhali منام suna wajen mina dokin da aka ce sauran alhazai wajibi ne su kwana a mina to amma su an musu rangwame saboda aikin kiwon da ke gaban su su kwana ba a cikin minan ba يوم النهار yarmuna لا يرمون يوم النهار jifan akaba ranar sallah ranar layya ثم يرمون الغد sannan su tsaya su jifa gobe ومن بعد الغد ليومين sannan kuma wato eh, sai su bari eh, wato gefen gobe da na jibi sai su bari sai jibin sai su zo su yi.
ثم يرمون يوم النفر sannan kuma su yi a rana ta ƙarshe ranar da ake fitowa daga gina shi ya sa su kwanan kenan ya zama kwana ɗaya suka yi amina saboda in sun yi jifa ranar sallah sai su saurin kiwon su ba sai sun dawo da sun kwana ba haka ji- go- gobe ma su su- su zama saurin kiwon su a wato jibi sai su zo su yi jifa don shi- jiya da kuma yau sannan kuma su kwana in sun kwana sai su yi jifa ranar ƙarshe shi kenan sun gama ya zama a maimakon sauran mutane da suke kwana uku su kwana ɗaya kawai suka yi amina kwana biyu sun yi wajen kiwon su
حدثني عن مالك ya kama daga imam malik عن يحيى بن ya سعيد kama daga عن عطاء imam sa'idu بن ابي ya رباح kama daga abin rabahin انه سمعه يذكر shi wato ya haifar sa'idu ya ga ɗaunar abin rabahin ɗaya daga cikin manyan tarihi yana cewa انه ارهس للرعاء ranar an yi rangwame ان يرموا بالليل makiyaya نعم je ko da da daddare da ke jefa يقول في الزمان الاول wato a data wannan ne ka kawo da labarin tabi'i ne yace an yi rangwame wa za a ɗauka kenan ya yi rangwame idan za a yi yace an yi kaza to aka ce a hukuncin hadisi wato yake idan tabi'i fa yace an yi kaza wanne ne hukuncinsa za a ce hadisi ne mabuhi kenan masu rangwamar sahabbai ne ko ko a hadisi ne motsali ya roba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma shi sahabin da ya ruwaito hadisi kan tabi'in da ya ruwaito bai faɗi da sahabin da ya ruwaito hadisin ba ya hukunci ne وكل ذلك إيه مرسل لا رادع جزما له والأول سهاتهم يومي الوقفة والفرق فيه وارث لا يخفى to wato za a ɗauka a matsayin cewa ne mawkufi to قال مالك na malaka ce تفسير الحديث الذي أرهق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل a wato a ga makiyaya raƙuma في ساحل رمي الجمار a wato a cikin jinkirta jinkan duwan wasu بما نرى والله ya أعلم ta fahimtar mu Allah shi ne da sani أنهم يرمون يوم النهر ranar sallah ne su zo su je fa akaba tare da sauran mutane bai da بين zanen ita akaba ana jifanta da zarar fitowar rana ko a wani kawai ma aka ce aikin da ma a cikin da abin da ya ke so ma wakacin jifan akaba ranar sallah a yayi فإذا مر يوم الذي يلي يوم النهر idan wurin da ke nan ranar sallah ya wuce رموا من الغد duka ce gani sai su zo su yi jifa وذلك يوم النفر kwana biyu da wucewar sallah sai su zo su na su yi jifa وذلك يوم النفر الأول shi ne ranar su ta ta farko wanda wanda za su ta ajiye a wannan ranar ne suke jifa ta daga nema sun gama jifan su kenan tunda su za su yi jifa yini biyu ne kawai فيرمون باليوم الذي مرى sun sun zo sai su yi jifan jiya ثم يرمون بيومه ذلك
sannan kuma su jifa ne yau.
لأنه لا يقل أحد Ba شيئا a cewa mutum an yi rama abu حتى يجب sai ya عليه waje ba a kansa.
فإذا Ba وجب wai Allah nufin kafin da sallah ne za su zo su jifa na yau da na gobe ba. A'a sai kace gari ne. Kace garin kace garin sallah ne za su zo su jifa da na jiya da na yau.
فإذا وجب عليه ومرى Idan abu ya waje ba a kan mutum kuma ya wuce bai riga ya yi ba, كان القراء بعد ذلك waɗannan ne ake cewa zai rama bayan nan bayan wucewar abu فإن بدا لهم النفر idan sun ga shi kenan ma su sun gama jifan فقد ai فرغوا sun gama kenan su suna ganin za su ta ajiye to ai shi kenan sun yi jifa biyu وإن أقاموا إلى الغد idan suka ci gaba da zama har zuwa gobe رموا مع الناس يوم النفر da الآخر mutane a ranar fita ta ƙarshe ونفروا sai su fita su ma sai su tafiyar su sun gaba ayyukan hajji gaba ɗaya kenan وحدثني عن wannan مالك hadisi ya tabbata nan malik عن أبي بكر بن ya نافع karɓa da ayyukan kalmar lafiya عن أبيه ya karɓo daga mahaifinsa أن ابنة عاهل cewa لحكمية بنت أبي عبيد sassiyata ta ya abi ubangi نعم عن أن نتفت ya wato jini ya zo mata a mulki بالمزدلفة نعم فتحلفت هي ta tsaya ita da yan uwan ubanta ammata ita ce safiya ya abi ubangi ita حتى safiya din nan ita ce matar sayyidina abdullahi umar matar abdullahi umar حتى أتتا har منا suka je mina بعد أن غربت الشمس من يوم النار فأمرهما عبد الله بن عمر أن تبني الجمرة
حين حين أتى وقت السرورنا ولم ير عليهما شيئا بكثير ثم دون أربع بكثير واحد ثم دون جنيبة أشي وليك يا ذيك تكيلن جيف العقبة رانا صلى حتى رانا كفائي سباء سواسي يا رجل يندعون الله سلمنا قال يحيى يا ياكي سئل مالك أنت من الإمام مالك أمن نسي جمرة من الجمال wanda من cewa dutse daga duwar wasu في بعض أيام منها sashen kwanukan nuna حتى يمسيها sai da gare ya mai ce tukun قال imam malik ya ce ليرمي أي ساعة abin da ذكر yake a wajibi a kansa idan ya tuna ya bar jifan wani dutse daga duwar wasu da uku da ake jifa wajibi ne ya je nan take ya je ya jifa a kowane lokaci ya tuna dare ne من ko ليل rana أو نهار dare ne ko rana كما يصلي الصلاة Sannan وقال cewa سواها sallah idan ya mance ta.
ثم ذكرها ليلا أو نهارا Dare ko da rana. Ai wani ya tuna ya mance sallah ta farilla. Ya tuna ba sai dare ba sai zo da ita ba. Ko ya tuna ba sai da rana sai zo da ita.
in kana zalika ba da ma sadara idan kenan ya jika ba a cewa sai ya ba da wata hadaya da wanda wata hadisin na safiya mata da umar yake nuna wa idan ya zama a wato kafin ya je ya tuna da ya jifa kafin ya ba mina amma in wannan ya afku ne bayan ya riga ya bar mina wa huwa bi makkata alhali ya dawo masa yana maka ne ya tuna cewa a ce wani dutse daga duwatsun da ake jifa da ya jefe shi ba aw ba da ma ya haruji ko minha kuma bayan hayya riga ya fito daga makka fa alayhi alhadi wajibi wajibun ne ba da hadaya wajibi ne a kan nan a ce ya ba da hadaya amma ne ya tuna yana nuna to wannan ba a cewa sai ya ba da wata hadaya sai ya kawai ya jefa al-ifadatu a ifara ba su ifara حدثني يحيى عن مالك kuma ga ta yi hadisi ya karbo daga imam malik عن ناسين ya karbo daga nasir وعبد الله بن عمار عن عبد الله بن عمر sun karɓo su biyu daga abdullahi umar أن عمر بن الخطاب sai na umar kan أداب الناس بعرفة hudu ba a arfa وعلمهم أمر الحج ya sanar da su lamarin haji tsarin da ake haji وقال لهم ya ce ya faɗa musu فيما sai قال abin da ya faɗa إذا جئتم منى idan kuka je ne na فمن رمى بالجمرة فمن رمى الجمرة ya ku dutse wato ya je ku dutse akaba فقد حل له ما حرم على الحج abin da yake da ya halarta da alhaji ya aikata to shi ya halarta gare shi ya aikata إلا النساء sai abu والطيبة biyu shi ne mata da turare na wasu da suka ce a ba mata da turare ba mata da farauta wakuri hafihu shi turare ka lafiya ne to لا يمس أحد الن- لا يمس لا يمس أحد النساء ولا abin طيبا da ne mutum ya sadu da mata لا ko ولا طيبا turare حتى يطوف sai بالبيت ya je ya yi tsawafi da ka'aba sai ya je ya yi tsawafi da ka'aba وحدثني عن مالك kuma ka samu hadisi ya gaba daga nan nan عن نافع ya gaba daga nasiru وعبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر umara إن عمر بن الخطاب قال Al-Hassan ya ce, من رمى الجمرة wanda ya fi dutse ثم حلق sannan ya aski أو قصر ya ce tsaye, ونهار هديا ya soke hadaya, إن كان معه idan ya taho da hadaya, فقد حل له ما حرم عليه Allah ya raka gare shi ya halatta gare shi.
إلا النساء Ya kuma والطيبة a mata da kuma turare.
حتى يطوف Kuma بالبيت ta halatta gare shi sai ya je da wafin ifara, ya da wafin ifara da wafin ifara.
دخول الحائر مكة Shigar wadda fitar da ke cikin harara maka.
حدثني يحيى عن مالك Ya karɓi daga Imam Malik عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع shekarar da muka yi hajjin ba a shekarar da muka yi hajjin ba kwana فأهللنا بعمرة muka yi harama da umra ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu yake من كان معه هدي wanda shi yake ya taho da hadaya فليهدل بالهدي to ya harama da hajji ba tare da umra ثم لا يهل sannan ba zai fita daga harama ba حتى يهل sai منه ya ما zama da لم tsarin يقل su gaba ɗaya don ya zama umra bai fita daga harama ba sai ya zama hajjin su suna قالت Aisha ta ce فقدمت مكة وأنا حائر alhali ina cikin jinin haila فلم أدف بالبيت ban samu ne da wafi da kawa ba saboda sharaɗin yinsa sai ana da sarki mace da take cikin jinin haila ba ta da damar ta da wafi da kawa ولا بين الصفا والمروة bai nisa yi ba kuma tsakanin safa da marwa shi فشكوت kuma abin da ya sa ba ta yi ba saboda sharaɗin yinsa sai an sai da wafi ya gabace shi tun da wafi da gabace shi ba ba dama kenan sai yayin shi ya sa da a ce mace ta gama da wafi ta yi raka ta yi da wafi za ku so da sa'ayi wata ce wajen sa'ayi sai jini ya zo mata wannan sai ta ƙara sa'ayi wata yi sa'ayin ta wannan ba komai inda je sa'ayin nata ya zo bayan da wafi ingantacce ba sharaɗin sa'ayi sai ana da sarki ba an fusa ke zama ana da sarki yau amma mutum na cikin hera kuma sun je maka haka ba da mace sa'ayin kenan ya sa ba da mace sa'ayin tun da shi tsarin an ce sai an yi dawafi sannan ya inganta
فذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Sallallahu فقال Alaihi Wasallam.
انقري رأسك warware kanki in kori da a kanki Na.
ki warware kanki akwai nusa da yake sa ka a nan ba ka ba ke kafi ne وانتشدي ki kaji وأهلي ki بالهدي harama da haji ودعي الأمرة dan umra wato ya zama kenan shi ne ake cewa ɓata umra a cikin haji a ɓata umra a harama da haji wanda wasu rayuwar da shi wannan kamar abu ne wanda yake hafi da manzo sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane yake da ranar haka ne kuna ganin a shirin iye an ne
قالت yace فعلت na aikata haka din فلما قرأنا الحج ya muka gama haji أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرحمن بن علي وقال الصديق إلى التنعيم فأتمرت فقال هذا مكان عمرتي
Kika yi harama da ita amma ɗan wasu ciro masa kina cikin yin ikirarun ciro فضاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت wanda ta yi harama da umra ke tsawafi da ka'aba وبين الصفا sai والمروة ta yi tsakanin safa da marwa ثم هلوا منها sai ta ce ta halluri daga gare ta ثم طافوا طوافا آخر sai ta sake wani tsawafi kuma بعد أن رجعوا من bayan an dawo da zamina shi ne tsawafin hajjin su wato tsawafin ifada بحجهم wajen hajjin su وأما الذين كانوا أهلوا بالحج amma waɗanda yake sun yi harama da hajji أو جمعوا الحج ko والعمرة sun haɗa hajji da umra فإنما هو طاف sai ta طوافا wata واحدا.
tsawafin نعم، فإنما wahida Sai tsawafin طاف طوافا واحدا ɗaya shi ne wanda yake ya wadatar da su daga tsawafin kudumi da kuma tsawafin umra وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائر فلم أقم بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل العالم
aikin hajji yake aikatawa ke ma kina da za mu ki aikata.
غير أن لا تدوسي بالبيت ne ba za ki ba shi ne ke da wafi da kaba ba za ki ba da kaba ba ولا بين الصفا والمروة tsakanin safa da marwa ba حتى sai تطهري kin karkata قال zan ya zo miki قال مالك zan ba ni ce في المرأة التي تحل بالعمرة wata harama da umra ثم تدخل مكة da maka نعم، موا- مواتية الحج da للحج dace da hajji وهي حائر ranar tana cikin jinin haila لا تستطيع الطواف بالبيت ba ta da damar ta da wafi da kaba tunda tana cikin jinin haila إنها إذا خشيت الفوات
bai yi wa arfa za ta tsere mata أهلت ta yi الحج sai ta tsaya tukuna ta yi tsarki ta gama aikin umran nan Yeah.
a haja tsayuwa arfa za ta tsere mata zuwa hannan abin da yake kan sai ke harama da hajji وحدت da ba da hadaya وقال ابن سلمان قارن الحج والعمرة Sai hajji da umra shi ya sa wato imam malik bai aikin zahirin wancan bayan ba da farkon nan daga aisha da shi wa zara sallallahu alaihi wasallam ya aiki umarce ta ta ajiye umra a ya ce a har ba za ta yi da hajji ta dora a kan umra da yanzu sai ta je ta ta fita arfa sannan ta dawo to وأجزاء عنها طواف to واحد ya wadatar da ita والمرأة الحائر mace wadda take cikin haira إذا كانت قد طافت بالبيت idan ya zama ka riga ce gabati da kaba وصلت ta yi sallah فإنها تسعى بين الصفا والمروة a wato sai bayan da ta yi tsawafin ne ta yi sallah raka ta yi tsawafin har da ta zo mata to tana zama a kaɗin da nesa ta yi tsakanin safa da marwa وتقف بعرفة zama ta tsaya a arfa ba Abu ta da Hanifa cikin gancin tsayuwa arfa sai da ta tana da ƙarfi ba da ta kuma da cikin jinin har ta iya tsayuwa arfa ta iya zuwa muzdalifa لا وترمي الجمار zuwa wato غير أنها لا تغير ɗaya ne ba za ta iya ba shi ne tsawafin ifara ba ta da dama ce tsawafin ifara حتى تدخل من sai حيث ta samu ƙarfi daga jinin hailan nan نعم إفارة الحائل إلى إفارة المشي والذي تكون هذا حدثني يا عن مالك كما تقول حديث يا كبر الإمام عن مالك عبد الرحمن بن عباس عن أبيه يا كبر الإمام يسوس عن عائشة أم المؤمنين أن سفينة بنت هليل بنت هليل هذا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال- فقال فقيل Tunda ina ce ba ka ki fara ba ya zama dole abokan tafiya ta su ta karata. Sai ta yi sarki sai ka ba ki fara sannan su fita daga mata. Sai aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam لما قد أفاضت ai ta riga ta yi dawa ki fara.
فقال Sai manzo Allah ya ce فلا إذن a kuma wannan safari ne dan tawafin wada'i wannan ba a cewa a sai da abokan tafiyar mace sai ta yi tawafin wada'i malaman marka wasu ce idan ana sa ran ɗaukewar jini yau gobe wannan ba a iya sai da su za a ke tsarkin ke da wafin wada'i ita kanta zuciya ta fi kwanciya amma sanin kakan jinin ta yakan kwana goma wanda kwana bakwai ga shi ya zo mata kuma rocin da suke son fita wannan ai ba a ce a tsare su ba sai sai sai sai ka sai tare da su yo وحدثني عن مالك ya karbo daga imam عن na عبد الله بن أبي بكر بن حزم ya karbo daga zan ali bakari na hannu عن ya أبيه karbo daga na duka عن عبرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن سفية بنت حيي قد هارت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحدثنا ألم تكن ضعفا amma da ke zuwa Ba kunna da dauki.
da ke zuwa da kaba da wafa ifara tare da ku قلنا Sai بلى sauran matan suka ce ta yi kwarai tare da mu kai da ita muke da wafa ifara قال فخرجنا sai manzo Allah ce ku kuta ba zan ga sauraron ta ba a kan wannan to ita ma a kai dare da wafa wadai وحدثني عن مالك Allah ta ne ya karbo daga nan nare عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن Muhammad ibn عن Abdurrahman عورة بنت عبد ya karbo الرحمن daga Amrata ibn Abdurrahman أن عائشة أم المؤمنين ya cewa Aisha uwar mu'minin كانت إذا هجت ta kasance idan ta je haji ومعها نساء alhali tana ta akwai mata a cikin tawagarta تخاف أن يهلن da ke jin tsoron ko jin haila zai zo musu قدمتهن يوم النهر فأف- فأفرنا فإن هرن بعد ذلك
ashe a iya jinkirta dawafin ifara har sai bayan kwanukan mina a zo a yi dawafin ifara sai sa mutum ya dawo daga arfa ya zo muzdalifa ya kawo so mina in ya ga dama in ya jefa in ke zaɓi na ranar sallah to ya ke zaman sa a nina ba ko ya shigo maka ba ya bari ni sai ya gaba kwanuka nina sannan ya shigo maka ya dawa ku ya kara to ba wani abu ya hau kansa don ya yi haka
فإن هرن بعد ذلك ayyuka ta zo musu bayan wannan لم تنتظرهن ba ta tsayawa sauraron su فتنفر بهن sai ta cire su daga maka haka وهن خيار Rana suna cikin yaran da sun fi yi dawa su ba daɗi ba.
إذا كن قد أفرنا An san da sun yi dawa su isara. Dawa su isara su ne rukuni daga rukunan hajji. Dawa su ba daɗi sunna ce. Dawa su kudurri ko wajibi ne. Dawa su kudurri wajibi ne. Idan ba wanda yake murahiji ba wato wakaci ya ƙure masa. wanda ya zo da babu kudin mata jini na haukar in da ba yake faɗa wa wajibatu yawm al-kani jam فاسجد الابتلاء وعقمان كريم ووصله للصعيد مشي فيهما وركعت الدعوات انتهى كما
وحدثني عن مالك عن شعب العورة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سفية بنت حيي فقيل له قد هاجت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها هاجتنا فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن a cikin ta yi tsarafin ifara ba mu kai da tsare قال مالك قال هشام قال أروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلما يقدم الناس نساءهم إن كان إن كان ذلك لا يرفعهن Aikin wanda zai amfani shi yasa suke gaggawar turo su ranar sallah su zo su ga wasu misali. ko da su na zama za su wuce za su fara ba a wannan ranar amma su matan su ce da gudun kada matan nan hana su zo musu daga baya da su riga sun shigo masa sun yi tsawafin fara ba.
ولو كان الذي يقولون Da a ce abin da ce faɗa haka ne لا أسباب منها أكثر من ستة آلاف في امرأة هائلة samu fiye da mace dubu shida a Minna.
نعم كلهن- كلهن أصابت Alhali dukkanin su sun yi ifara sun yi tsawafin ifara.
وحدثني عن مالك Shugaban da aka nuna miki ya taɓa da imam bayan عن عبد الله بن أبي وسلم عن أبيه عن أبي عن عن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أم سليم بنت ميعانة استبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هابت أو ولدت بعد ما أصابت من النار فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت فقال مالك والمرأة تغير دينها تقيم حتى تطوف بالبيت kafin su tsaya sai ta yi jawabi da kaza لا بد لها من ذلك a ba makawa wata tsaya ɗin sai ta yi jawabi tun da yau ce jawabin da fara ba وإن كانت قد أفاضت amma idan ya zama jinin haɗa ta riga ta yi jawabin ifara فهارت بعد الإفاضة jinin haɗa ya zo mata bayan ta yi jawabin ifara بل تل- بل تنصرف إلى da ita بلدها ce ta da ƙasarsu فإنه قد بلغنا في ذلك رتبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق ya so mana daga wajen mai kusa da sallama ga mai haira cikin cewa ba sai ke da wasu wada'i ba قال imam malik ya ce وإن هارت المرأة بمنى jinin haira ya zo mace tsanina قبل أن amma تسير ai ba ta riga ce da za su yi fara ba نعم فإن, فإن domin kai ya كريها hakika mutumin da yake shi ta suhoto mai dabba da ya kawo ta kari ne wato mai dabba kari ne akwai mutum da yake banna akwai da yake sakar ba ba ta ba ba ne kari ya ha wanda ta suhota mai dabba da ta hau يهبس عليها أكثر مما يهبس النساء الدم a wato ya tsaya sai ta yi tsarki har mafi yawan kwanukan da jini ke zo wa mata wato kwana goma sha biyar ko da da sannan zai kai kwana goma sha biyar za a ce ya dakata bai da zama ya ce ta fita bai da zama ya ce ina dabbata dole da ya saurare ta ce tsarki ke kawai inda ya ce kara kulle ya ce muku riba daga sunan haji to fidiyatu na ujiya فدية ما أصيب من الشر والرأس Zakariya abin da aka samu daga tsuntsu ko dabbar jeji.
وحدثني يا Allah أمر ya sanya jiki ya karba daga Imam Malik, عن أبي الزبير ya karba daga Abu Zubairi.
أن عمر بن الخطاب Dan Umar bin Haddani قرأ في الربع ya بفتح yi gunji a cikin siyaki idan muhimmi ya kashe shi cewa sai ya ba da rago.
وفي الغزال بأنز Ya yi hukunci kuma a cikin darewa cewa sai a ba da akuya.
وفي الأرنب بأناق Ya yi hukunci a cikin kurege. a cewa sai a ba da karamar tinkiya wanda ya kashe kurege ya ba da karamar tinkiya وفي اليربوع ya yi hukunci kuma Da farafin.
gano cewa a ba da yar akuya karamar akuya
وحدثني عن wannan wani مالك hadisi ya kaba daga imam malik عن عن عبد ya الملك kaba daga abin da na cikin kurege
أما عن بدن المسلمين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين تستبق إلى كبرة سيئة فاستبنا ذبيحا ونحن مهرمان فماذا ترى me kake ganin ya wajaba a kanmu فقال عمر لرجل sai usaina يدعوني yake da wani mutum da yake kusa da shi تعالى jumana حتى أحكم a أحكم أنا da وأنت hukunci ni da kai ya hukunci a game da wannan me za a ce yayi قال yace فحكمنا عليه haka ma alai gaskiya hukunci a kansa da an cewa ba da akuya نعم فولى sai الرجل mutum ya juya da baya وهو يقول ya- yana cewa alhali yana cewa هذا ko أمير kuma ma المؤمنين ka wanda ka san mu ne لا يستطيع amma أن bai يحكم في yi hukunci a الزمن cikin barewa حتى دعا رجلا يعقل معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة قال لا قال هل تعرف هذا الرجل فقال لا فقال لو أخبرتني أن da ka ba da أقرأ labarin سورة المائدة cewa kana kan surar ma'ida da لأوجعتك na raɗaɗa kai da duka da no duke ka duka ne raɗaɗan wafi da a cikin ka ثم قال sannan sai na mai ce da shi إن الله Baki تبارك da Allah وتعالى ya يقول faɗa في ya faɗa a كتابه cikin Qur'ani ya so yi ni gaba a cikin ajalai shi da cikin musulunci da wannan wanda za a ba da shi matsayin hadaya da za a kai ka وهذا ba so أدنى ما يجوز ake yi a أن ajalun ba ya so yi ajalun cewa aka yi zawa ajalai ajalai biyu kuma ka san wanda daga yasa malami ne babba a ramanin da aure ne ɗaya daga cikin manyan malaman sahabbai وحدثني عن مالك عن شهاب الرقى أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش نعم وفي الشاة من الزبال شاة وحدثني عن مالك عن يعلى بن مسعود عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في همام مكة إذا قتل شاة ana ba da afiya game da wato tabarar maka in murni ya kashe مم. وقال مالك da kuma ba murni ba ne in ya kashe sai ya ba da afiya to imam malik ya faɗa في الرجل وجعل مكة maka يخرج بالحج ya haɗa da والعمرة haji ko umra وفي بيته فراخ من حمام مكة hali akwai yan baki daga kan dariya ko kuciya ko ta tabarar maka فيضلق عليها ya rufe maka kofa فتموت ya mutu فقال yake in kafin da ya ya suka mutu fakala imam malik yake أراد أن يفدي ذلك ina عن كل ganin ya ba da قائد fansuwa ai yana an ganin ya ba da fansuwar wannan duk wani ɗan tsako duk wani ɗan tattabarar ne ya ba da afiya قال مالك imam malik yake لم أزل أسمع ban gushe ba ina ji أن ba سن ina ji.
عامتي إذا قاتل المظلم بدنته cewa taguwa ce ke wajaba a cikin jumuna idan wanda yake cikin hana da haji ko wanda ya kace ta قال مالك imam malik yake أرى أن في بيت نعام- نعامتي أسرة من بدنتي Ina ganin cewa ushirin kudin taguwa shi ke wajaba a cikin kwan jinina. Idan mumuni ya fasa kwan jinina to sai a dubi taguwa madaidaiciya a ga kudin ta zai nawa. In an ga kudin nata to sai a kasa goma sai ya bada kashi daya.
كما يكون في جنين الحرة Yana برة من عبد daga aiki da kiyasi. Yana daga aiki da kiyasi a masarar Imam Malik. Kamar yadda هو عظيم إمام مالك كما يجد برته عبد أو وليدته bawa zaɓaɓɓe namiji ko mace ke kasancewa a cikin ɗanta yanka idan aka bigi mace ya me ciki sai ce ɗari me ake cewa a baya cewa ake a bada bawa zaɓaɓɓe bawa nan ko namiji ko mace وقيمة الغرة wannan bawan zaɓaɓɓen kimarsa akalla ya kai dinari hamsin وذلك wannan أجر kuwa جهة أمه mutumin diyar uwa ne inda diyar uwarsa dinari ɗari biyar rabin diyar namiji wanda shi dinari dubu وكل شيء من wani المسلم abu yanar nusuri daga nufiyoyi أو الإكوان sassafa أو البزاة ko a shirwa ko ko shahuna لا أو الرحم a ko shahuna masu ƙaramin kan masu manyan jiki فإنه سيد duk wannan farauta ce يؤدى كما يؤدى السيد ana ba da wato fansarsa kamar yadda ake ba da fansar fara farauta إذا قتله المهرم idan wanda yake cikin harama da haji ko umra ya kashe وكل شيء فدية dukkan wani abu da za a ce a ba da fansarsa وفي صغاره مثل ما يكون في كباره abin da ya wajaba a babba shi ke wajaba a karami وإنما مثل ذلك tsarin wannan مثل دية الحر الصغير والكبير wanda yake kare ka tsari karami da babba duk ɗaya ne yaron da aka haifa yau ɗin nan mutum ya kashe shi da ɗaya da kuma babba sai shekara arba'in da ɗaya shekara tamanin duk ɗaya su ɗaya ne فهما بمنزلة واحدة sawa'un سواء ɗaya waje da shi yasa da ɗan kinkiya da ɗan bare wanda ta haifa ya da bare wanda ta haife shi duk farko su ɗaya ne a kuya za a baya sannan ba a ce wannan su na ɗan jinjiri ba ne ai a kai wani abu daban da za a yi bai kai haka ba za a ba da akuyar ne yau alhamdulillah sun tashi da duniya ba a su je su na a fara sai a yi shi da rai